ku duba dai maganganu na reni maganganu na rashin imani da suke yi wai yanzu mu yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya a cikin ƙasa kuma yanzu sai a ce za a da tashi mu a kabari yanzu duk wanda ya shiga kabari za a tashe shi a kirarin ahlul madina idza din sai aka kawo ta ghair mustafhama ba wai da istifhami ba maimakon a idza kunna sai suka karanta idza kunna idan muka kasance turbaya a bayan ƙasa aka binne mu kuma yanzu sai a ce za a tashe Muhammadu ya ce kuma za a da tashin mu ƙaryatawa suke ƙara yi Allah mai girma da ɗaukaka ya halicci ɗan adam zai rayu a bayan duniya kuma ya ƙaddara wa ɗan adam zai mutu zai bar duniya kuma ya kaddara wa ɗan adam sai an tashe shi a cikin kabari bayan ya zama turbaya zai miƙe cat a cikin kabarinsa zai taka da ƙafarsa zai je filin tashin kiyama ba wanda bai zai je ba za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul ga ya musu bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir su cewa suka yi ba za su tashi ba su kafirai kawai ba za su tashi ba ba za su tashi ba Allah ya ce ka gaya musu sai an tashe su ba wani wanda ba zai tashi ba a kiyama kowa sai ya miƙe da babba da yaro da ƙarami da tsoho da tsohuwa da baƙi da fari da mai lafiya da mara lafiya da talaka da masaraki da mai mulki ba wanda ba zai tashi ba kowa sai ya tashi ya rage gare ku ku shirya ko kar ku shirya ku yadda ko kar ku yadda mu ji arama
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
suka ce ab yau ai mu an riga an yi mana wannan alkawari maganar tashin kiyama daman tun baya ba ai an gaya mana nahnu mu wa aba'una da iyayenmu min qablu tun kafin kai kai Muhammadu mu ba wai wani abu dai sabo wajen dan kace mana za a yi kiyama wannan fa malam mutane ne fa su ne kafiran fa da ake gaya maka arnan da ake gaya maka ka duba irin izgilanci da suke wa annabi yanzu za a gaya maganar kiyama ai kafin kai ma an gaya mana cewa za a tada kiyama to in gaskiya ne mata hadal wadu wannan alƙawarin yaushe ne ƙarar suke ƙaryata shi laqad wa'inna nahnu wa aba'una min qablu in hadha in hadha tana nufin ma hadha wannan zancen ba komai bane illa asatirul awwalina kawai tatsuniya ne na mutanen farko tatsuniyoyi ne kawai a hadisuhum wa akadhibuhum allati katabuha wannan alqur'anin wannan magana da kake faɗa tatsuniya ce da ƙarirai na mutanen farko kawai ka zo ka rubuta mana kake karanta mana haka suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga dai zance ya zo ƙarshe dai sun ƙaryata qur'ani to wannan shine ma'anar kafiri malam in ka dace wane kafiri ne wane arzi ne to sun karyata qur'ani to ya za a zo a ce mana da mu da waɗannan mutanen wai duk ɗaya muke ai ba ɗaya bane sai jahili zai ce mun ɗaya ne ba ɗaya bane da wanda ya yarda qur'ani da yadda ya yarda manzon Allah da wanda ya yarda shari'a ka ce wai duk ɗaya ne a'a abun tausayi mutum ya buɗe baki ya ƙaryata magana Allah irin wannan haka annabi ya ta fama da su me Allah ya ce malam قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ya musu ku yi tafiya a bayan ƙasa ku duba ku gani ku ga ƙarshen maɓarnata su ne almujirimina ba dai ɓarna junin ku ɓarna ba da ƙare ta ƙur'ani ba ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga yadda muka halakar da su ku je ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
ya Muhammadu kada kai bakin ciki a kansu kada ka damu wala tazan alaihim ala takdhibihim iyaka saboda ƙaryata ka da suke yi wa iradihim anka da kuma kauda kai da barinka wala takun fi dhaiqin mimma yamkuruna kuma karka zama cikin kunci dangane da makirci da suke maka suna ce maka makirci ga ƙaryata Qur'ani ga kin gaskiya ga kuma kulle-kulle ya za su halakar da kai wannan ayat ta sauka ne akan masu izgilanci wa addinin Allah masu irgilanci wa manzan Allah wanda suka yi rantsuwa suka ce wallahi wallahi ba wata azabar da ta isa ta same su annabi ya shiga damuwa Allah ya rarrashe shi wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun me suke cewa ne wai ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Wai ka ji har cewa suke wai wannan yaushe ne ne wannan alƙawarin wannan alƙawarin naka ya Muhammad yaushe ne ne yaushe za ta shi kiyaman nan idan da gaske ne in gaskiya kake ma'ana ƙarya kake yi in kuma gaskiya ne to ka faɗa yasa ɗazu Allah ya gaya mana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka gaya musu a cikin sammai a cikin ƙasai duka ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba to tashin kiyama kuma gaibu ne to amma sun matsanta wai su sai an gaya musu yaushe ne ne da haka tunda bai gaya musu yaushe ba ne ba kawai ƙarya ne haka suka yi ta rayuwa suna ƙaryata alkur'ani suna ƙaryata manzon Allah ya yi haƙuri da su ya kau da kai wannan shine ma'anar kafiri in ka ji an ce wani arni ne wani kafiri ne to cike suke da ƙaryata gaskiya da ƙaryata Qur'ani mu je dai Allah har yanzu قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
bayan Allah tabaraka ta'ala ya rarrashe shi wala tahzan alaihim wala takun fi dhaqin mimma yamkurun kada kai bakin ciki kai alhuzunu abinda ake nufi da alhuzun shine iktiabun nafsi yahduthu lil insan min ajli wuqu'i ma yakrahuhu wani bacin rai wani bakin ciki da mutum zai samu saboda ya wani abu ya faru abinda baya so a nan gurin wato an hana lawazimul huzn din aka hana shi duk abin da zai kai shi bayan ya yi fushi ɗin ya yi kamar misali a a ya- wa- wato ya ɗau wani mataki na gaggawa a ya bari Allah yana nan yana sane da su makircin da suke yi tadbirin da suke yi tsare-tsaren da suke yi karka shiga cikin kunci kwata-kwata wala ta zan ayyuhar rasul ala haula al mushrikin saboda mai bi sababi israrihim ala al kufri wal juhud sun doge akan kafirci sun ƙi Allah kuma kada ƙirjinka ya kunci ka samu damuwa kar ka cika da baƙin ciki da ɓacin rai akan makircinsu Allah sai ya taimake ka wallahu nasiruka kuma wallahu ya asimuka minan nas suka zo suka fuskarsa suke gaya masa wa yaquluna suna faɗa mata hadal wa'du wai yaushe ne ne wannan alƙawari in kuntum sadiqina idan har gaskiya kuke da kai da al- sahabban naka in ka ce akwai azaba da za su same mu to yaushe ne ne in ka ce akwai kiyama da za ta tashi yaushe ne ne in kuntum sadiqina fi wa'dikum lana bi hadal azab idan har alƙawarin ku da kuka yi cewa za a mana azaba in mun ƙaryata kiyama to yaushe ne ne a kawo azabar mu gani mana ku saukar mana da ita mu gani mu mun gaji da jira har haka suke ga annabi mun gaji da jira zalan tizaruna wannan magana a shararen mutane kenan marasa mutunci marasa arziki marasa albarka waɗanda suke jira suke neman yaushe Allah zai musu azaba yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu da raddi wadda a cikin wannan raddin a a yayi bayani akan a a azabar gatanan zata wal asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun qul ga ya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sannu radifa da na waƙaruba kenan ai ta kusa ai lokacin ya kusa azabar da kuke magana a kai radifa ya kusa ko kuma azabar tana nan biye da ku duk ana iya fassara radifa tabi'a ko dana gaya musu ta kusa saura kiris azabar ta same ku radifa kum ba'dul ladhi tastajiluna wani bangare na abin da kuke gaggawar ya zo muku na azaba yaushe wannan azabar ta zo musu ba a dade ba sai aka yaƙi badar kullum Allah ya kaddara aka yi ta kashe su mana an yi barin su da yawa a badar an zubar da kayan banza sosai a badar ito ai da su suka nema ko sun yi mamaki irin yadda aka yi ta barar da su a a badar to dama ai Allah ya ce radifa ya kusa yana dab بعض الذي تستعجلون abinda kuke gaggawa gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tasta'jilu ko la tata'ajjalu al'azaba kar ku yi gaggawan neman azaba ta zo muku fa asa an tasta'jilunahu min azabi tasannu za ku gaggauto wata azaba ta zo muku kuma za ta sauka gare ku lalle azabar ba nisa take ba shine radifa din ba a nesa take ba وإنما هو قريب منكم كقرب الراكب فوق الدابة kamar yadda mahayin dabba yake dab da dabba sai yanzu mai dabba yana kan dabba sai suna hade to azaban nan tana nan a bayan ku kuna hade da ita kuma lalle wannan abin da suka yi gaggawa a makka cewa ya zo musu Allah ya jarabe su tun a makka da fari da rashin ruwa da yunwa da bala'i tun a makka suka shiga wani matsi suka shiga rashin abinci aka yi ta cin ganye abinci aka rasa yadda za a yi annabi ya ce kaɗan kenan daga cikin abin da kuke nema bayan nan bayan ya koma kuma a badar aka je yakin badar aka yi ta fafatawa manya-manyan kafaran maka duk sai da aka kashe su a yakin badar gabaki ɗayansu duk manyan cikinsu gaba ɗaya wallahi sai da aka ci su ake yayin badar irin su Abu Jahl mugayen kenan su ne masu zugawa a faɗi maganganu na rashin kirki da rashin mutunci ga annabi sannan Allah tabaraka ta'ala ya mana bayani dangane da wasu falala tasa ga mutane duk da wannan abubuwan da suka yi amma Allah ma abucin falala ne me yace Allah rahma وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
وإن ربك أيها ال- الرسول الكريم للي أبنجدنك يا كوانا منظومي كرمشي ببا كسني للي أبنجدنك لذو فضل عظيم للي ألا مفللاني من جرمان قسكي وإن آمن كبير على الناس kuma mai ni'ima ne mai girman gaske ga mutane daga cikin alamomin wannan shine ai falalar Allah da ni'imar Allah shine ya dan jinkirta musu ga kafirci su gaya wa annabi bakar magana su yi masa izgilanci Allah ya ci gaba da kyale su su ci su sha su je gonarsu su dawo su je wajen matansu su yi abin da za su yi to wannan duk yana cikin falalar Allah ya jinkirta musu ko sa tuba amma walakinna aksarahum la yashkurun da yawa yawa daga cikin waɗannan mutane ba sa yi wa Allah godiya ala fadlihi wa in'amihi akan falala tasa da ni'imarsa Allah ya ce aksar dan ya mana nuni akan cewa akwai kaɗan daga cikin muminai waɗanda su suka yi imani da Allah suka yarda da Allah an gane ko sukan suna shikura ga Allah suna gode wa Allah a cikin kunci suna gode wa Allah a cikin yalwa suna cikin suna yi wa Allah godiya a cikin matsi suna cikin yi wa Allah godiya a cikin arziki da wadata mu'minai bayan Allah na kwarewa su kan ba sa mantawa da Allah a koyaushe to kai ma haka ake so ka zama mai yi wa Allah godiya a cikin komai duk inda ka tarar da kanka ka rinka gode wa Allah gari yayi zafi alhamdulillah gari yayi haske dai alhamdulillah albashi ya sauka alhamdulillah bai zo ba ma dai alhamdulillah duk dai halin da ake ciki dai alhamdulillah Allah muna gode maka duk yanda ka bamu wallahi duk yanayin da muke ciki Allah dukka mun gode ai ai muna cikin godiyar Allah ya ubangiji yanzu yan uwan mu fa suna kabari a kwance ai kana ma da baki ne kai kuka yi yanzu a halin nan da kake cikin aka wuce ka aka wulla ka cikin kabari ka tafi ba a shiri ba ya ka gani baka dafa niyyar dawa amma yanzu ku kai istighfari ai yanzu ku ka tashi kai sallah da daddare kai ka tuba yanzu ku in baka samu ba ka buga ka hawo motar ka je ko ina a duniya kake so kana dama kai yawo kana dama kai magana kana dama kai ziyara kana dama kai magana da wanda ke so kana dama ka ci kaza kana dama kai kaza ai yanzu kana da yan damaki wanda yake kabari fa shi ma fa da ransa an dawo mai da ranshi wata rayuwa ce yake daban ba irin taka ba ko baka lura ba wanda yake cikin kabari shi ma an dawo masa da ransa ana binne mutum ana binne mutum bayan ya mutu an ɗauke ransa tabbas amma da an binne shi ana binne shi mala'iku Allah zai ce ku dawo mai da ransa don a yi amsa tambayoyi da haka za a dawo maka da ranka taras za ka buɗe idanka biyu za ka gani amma kawai kamar mafarki za ka gani ka ce to yanzu a ina kake sai a ce to rayuwa ta biyu ci kenan ka zo yanzu kana rayuwar barzaku ne rayuwar kabari kenan to sai a fara maka lissafi kuma tambayoyi sai dai ka ga mala'iku wanda da a duniya ba ka ganin su amma yanzu a kabarin ka zaka ci karo da su za su yi maka tambayoyi war rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa ma wa ma wa ma wa ma duk tambayoyin nan za a buga maka su idan ka yi rayuwa mai daɗi rayuwar addini rayuwar imani rayuwar musulunci rayuwar jin kai rayuwar tausayi rayuwar yadda da Qur'ani rayuwar aiki da dokar Allah to zaka ga amfanin sa a cikin kabarinka idan ko wallahi baka yi ba to wallahi zaka ga bakin ciki zaka ga bacin rai zaka tuno duniya an ce wanda yake yana lahira yana iya tuno duniya sai ya ji abun a yanzu ina wani ina wani har yan wuta a riwaya aka ce yan wuta suna tambaya an wuta ba sai a ce ina wani kamar yadda ‘yan aljanna suna iya tambaya sai Allah ya cino maka da wani suka ce ina wani a duniya sai abokinka sai ce ya yi kuskure bai ba Allah ba bai rike gaskiya ba yana wuta sai a nuna maka shi ana mai azaba amma aljanna ba ka taba jin wani abu saboda duk wani abu da zai bata maka rai babu shi uban a wutan ma kake sai dai ka ji dan uwanka ya tsallake shi kuma yana cikin rahmar Allah ya fi ka kula ya fi ka riko da addinin Allah ya fi ka ibada ya fi ka gaskiya kai duniya ka runguma kai ba ka jin wa'azi kai ba a faɗakar da kai ka faɗaka ba a cewa bari ka bari ba a cewa yi ka yi sallar nan da ake baka damu da ita ba amma ka yi ba a cikin nutsuwa ba ba ka taka tsantsan akan abin da zaka ci da abin da zaka sha ba ka kulawa da iyayenka ba ka kulawa da iyalinka duk wani abin da zai kara maka rahmar ubangiji ba shine a gaban ka ba rashin imani kurin kake rayuwa akai to wallahi za a mutu kuma ina gaya muku za a dawo in nace za a dawo za a dawo wata rayuwa ta biyu damar rayuwar guda uku ne alhayatud dunyawiyya daya yanzu muna cikin ta Allah ta mu gama lafiya. Alhayatul barzakhiyya rayuwar barzakhu rayuwar barzakhu ita ce rayuwar cikin kabari. To sannan akwai alhayatul ukhrawiyya rayuwar lahira ita ce ko wuta ko aljanna. Rayuwar tsayawa a hisabi. To ita kanta rayuwar kabarin nan Allah ya san shekaru dubu nawa za a yi. baka san iya shekarun da kai a kabari ba ai yawanci an fi dadewa a kabari baka lura ba ai rayuwar kabarin nan da ba a so ai nan aka fi dadewa ai duniya ba a dadewa duniya nawa ne shekara 60 70 ne tunda Allah ya duniya ake mutuwa zaka iya irga babanmu Adam shekara sa nawa gabari tunda aka yi garin nan ake mutuwa ana ta binne mutane zaka iya irga shekarun da suka yi to fa wai duk suna zaman jira ne jiran me suna jiran mu mu gama rayuwar mu mutu a tashi alkiyama sai yaushe Allahu a'lam ai dan adam malam yana da sakaci wallahi zaman da zaka yi a cikin kabari ya fi rayuwar da zaka yi a nan duniya wani ya ce malam yau baba na shekararsa arba'in da wani abu da mutuwa ka tuna malam irin matsin kabari ka tuna irin rayuwar kabari yadda take a ce yau akwai dattijon ka tsohonka yana cikin wannan ramin kai kuma ga ka anan kana walwala shekara arba'in ka san yaushe za ta da kiyama wallahi baka sani ba ba mamaki yayi wata 40 40 40 40 40 40 40 bil adadi yanzu mu nan duk da muke zaune a nan zai iya yiwa daga nan na gaya mana zuwa shekara 100 na ɗiba mana da yawa ne duk ba kowa a cikin mu za mu kwanta to Allah zai iya kawo wata shekara ɗarin wata shekara ɗarin wata shekara ɗarin wata mu ɗin muna ina in mun mutu muna cikin wannan kabarin da ba a san zuwa ai shi yasa kada ɗan adam ya kuskure ya mutu ba a daidai ba duk yanda za ka yi kyautata alaƙarka da ubangiji wallahi kai wala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur kada ku yarda rayuwar duniya ta rude ku ya ku yan uwa kada mai rudi ya raba ku da Allah ya zo ya raba ku da Allah duk abin da ka sani na duniya mai karewa ne wallahi idan mulki ne wallahi mai karewa ne kana raye baka mutu ba zai kare ana daga ka ana cewa kai ne wallahi zaka waye gari sai ka yi ni ko kofar gidanka ba wanda ya zo gaishe ka saboda an kwace mulkin nawa ne suka yi mulkin suka zama babu lokacin su ya tafi idan sarauta ne haka za a iya kwabe ka wani ƙarami wanda bai kai ka ba zai zo cire ka ya ce an cire ka ba abin da ya fi muni ma akan harkar sarauta kan da garinku da iyayenka da komai wataƙila gadar sarautar kai in aka cire ka fa sai a kore ka a ce har abada ba za ka dawo garin ba duk wanda yake sarki ne in an cire shi aka cire shi aka balle shi to an kore shi sai dai ya je ya nemi gida a wata jiha amma wannan garin ya haramta gare shi kuma duk ranar da ya dawo wannan garin sarkin da yake mulki a wannan lokacin zai iya sa a kama shi ko a wulakanta shi sai dai fa mutum ya zo a koye fa kaga basaraki yana zuwa gaida uwarsa cikin dare ina gonakinka ina shagunanka ina kadarorinka ina ƴan uwanka an kore ka duba duniya fa wulakancin duniya malam amma duk da haka ba ma wasuwa da haka ba wani abu permanent nothing is permanent no condition is permanent ka gyara ka da Allah ka kyautata ka tuna Allah kuma mutuwan nan yanda kaga wani ya mutu wallahi kai ma sai ka mutu ba wasa wasa ana tafiya yau da gobe a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi wallahi sai ya mutu jiya muke hirar da wasu abokananmu a nan garin sun zo muna tattaunawa ina ta tambayan dattawa iyayenmu da muka rayu da su wani ya ce malam duk sun mutu ko ɗaya babu na ce don Allah ya ce wala babu ina malam wane ya mutu wane wane fa ya mutu baban su wane fa ya mutu wanda ni yanzu haka gane a kwalwata duk ina ganin su lokacin muna yara su ce mu je kaza mu yi kaza mu yi kaza muna kallon su da karfin su duk sun mutu gaba daya wani ya ce ai mu ne manya yanzu a unguwar ina iyayen sun mutu wanda ko yake nan bai fi mutum ƙwaya ɗaya biyu ba ya ce yini yake yi ya kwana yi ne a gidansa yana kan shimfiɗa a kwanci haka za ka tarar da shi lokacin sallah ya zo a tashe shi ya sallah ya koma bai isa ya zo kasuwa ba nan ɗin nan bai isa ya zo ba yana nan cikin unguwar nan unguwar akwai wallahi sai shekara nawa bai zo nan ya taka nan ba dan babu kafar da zai taka ai wannan yawon da kake gani lokaci ne akwai lokacin da wannan kafar wallahi ba ta kuma a ɗauko ka a bayan mashin ma ka zo ka zagaya a gari ma idon baya gani idon ya tafi dottawa nawa tsofaffi muke da su ba a ji sosai ba sa gani suna kwance a cikin tsorayen gida a ɗakuna me ake jira mutuwar su kawai ake jira kuma wallahi wani bai kai shekara ɗari ba bai wuce shekara tamanin saba'in da wani abu ba wanda ko yake iya fitan ma dai yana da maleji ne kawai to me a cikin wannan rayuwar mai daɗi ka gaya mu wallahi babu komi short short ne wallahi to haka za a yi ta tafiya wasu su tafi wasu su zo wani ya yi aure wani ya mutu wata ta haihu wata ta ɗanta ya mutu wani ya ɗaukaka wani ya haɗari ya mutu haka ake yi da haka lokaci ne gajere kawai mu tsaya mu bauta Allah a iya yadda damar da ubangiji mu ya bamu in ko ba haka ba to Allah ya kiyaye mu wa inna rabbaka ladu fadlin 'ala an-nas walakin aktharuhum la yashkuruna wa inna rabbaka la ya'lamu na'am وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Allah dai shi Ubangijinka shi ne ya ayyuhar Rasulul Karim, lalle Ubangijinka la ya'alamu haƙiƙa ya sani ilman taman cikakken ilimi, ma tukinnu suduruhum abinda zukatan suke ɓoyewa, ma tukfihi wa tasturuhu suduruhum min asrarin, duk wani sirri, duk wani abin ɓoyewa da zuciyarka, ƙirjinka yake ɓoyewa, wallahi Allah ya sani. Shi Allah ba wani sirri da yake za ka yi masa ka ɓoye babu. وما يعلنون kuma Allah ya san duk abin da kuke bayyanawa ai wa ma yusiruna min aqwalin wa af'al abin da kuke bayyanawa na ayyuka abin da kuke bayyanawa na maganganu to me dan adam zai boye wa Allah zaka yi wa Allah laya ne waye mutum waye shiga daki waye yana zina waye ya boye je yana luwadi waye ya sa biro da takarda ya saci kudin mutane waye an bashi hakkin mutane ya rike ya boye ya handami wai shi yana ganin ba wanda yake ganin sa in mutane wannan with their naked eyes ba su ganka ba amma kuma Allahu ya raka Allah yana kallon ka ba wani abin da Allah baya gani yana ganin cikin hanjin cikin ka ya san abin da ke cikin zuciyarka ya san abin da kake kullawa ina masu zuwa suna danne dannen waya suna bude buden waya suna ganin barna suna tuna barna tura barna yaɗa barna su ta maganganu suna iskanci suna rashin mutunci su zo masallaci kuma su zauna a sahun gaba su na Allah ne da daddare kuma mutanen banza ne wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna Allah ya san abin da zukatan su suke boyewa mutum yazo yana kullace da kai yana nufin ka da sharri amma kun haɗu yana maka dariya ha ha yana maka yaƙe yana bude maka hakuri Allah ya san shi makiyinka ne baya son ka da shi za a je a kulla da daddare ya za a halakar da kai ya za a masa maka aikinka ya za a maka kaza ya za a tozartar da kai kuma washe gari ya zo ku tafa ku gaisa ya nuna maka shi dan uwanka ne kuma masoyinka ne da yawa mutane suna wannan a ido zai maka haba haba kuna mu'amala da shi ya zo gindinka ya ci arzikinka ya zo inuwarka ya amfana da kai wataƙila ka jawo shi kusa da kai amma wallahi in ya ja gefe zaginka yake yi in ya ja gefe wulakanta ka yake bakin ciki yake da rufin asirin da Allah ya maka arzikinka baya wato yana cikin damuwa akan arzikin da ka samu amma kuma kai baka sani ba kai ka dauka masoyinka ne kuma ƙarya yake wannan rayuwar yau ita ce rayuwar da ake ta munafurci da rashin gaskiya sai wanda Allah ya zaba mutum yazo yana maka dariya amma wallahi da daddare kuka yake akan kai yana bakin ciki ya zai halakar da kai mutum yazo ya mika maka gashi nan kana ganin romo romo da zuma ashe zuciyarsa shi ba zuman yake baka ba ɗata yake baka kai ka ɗauka shi ne naka ya matsayi ka yana tare da kai amma cutar ka yake yi haka ake yi ba a tsira ba akan ƴaƴanka ba a tsira ba akan matarka ba a tsira ba akan abokananka aminanka ba a tsira ba a ofis ba a tsira ba a kasuwa yau in ji mata ni yasu ka kasa gane waye naka waye dan uwanka ba aminci sai kaɗan haka ake rayuwar doya da manja kowa bai yadda da kowa ba kana haba-haba kana taka tsantsan don ba mamaki da shi za a hada a kifar da kai wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna kai bayan wannan me ma Allah ya ce وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ai ba wannan kaɗai ba Allah ya ce wa ma babu wani abu min ga'ibatin duk wani abun da yake ɓoyayye wanda ba a gan shi ba wanda ya ɓoye a cikin sammai ne ko a cikin ƙasa wa ma min shay'in ga'ibin an ilmin khalqi sawa'un akana fi samai aw fil ardi duk wani abun da ku halitta ku ba ku sani ba ya ɓoye gare ku ko a sama ya ɓoye gare ku ko a ƙasa ku kam ku ba ku san shi ba illa face in ji Allah indana a wajen mu fi kitabin mubin yana cikin littafi mabayyane wa huwa indana fi kitabin wadihin a fili yake karara ba wani abin da ba mu sani ba in ji Allah wani abu sai ubangiji wanne ne wannan littafi bayyananne shine Allahul Mahfuzu Lauhul Mahfuz da ake faɗa wanda Allah ya rubuta komai da komai abin da dan adam zai aikata a duniya da wanda ya aikata da na gabansa da na bayansa babu wani abin da Allah bai sani ba wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin to inda haka ne tunda haka ne to me za a boye wa Allah me na shiga ka boye ka je kai saban Allah shine manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo a cikin wannan sura bayan wannan bayanai kuma sai yake yabon alkur'ani shi kansa wannan littafi da ya mana wannan bayani kuma da rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan lamari na rayuwa da wannan duniya me Allah ya ce إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
ya kai Muhammadu ya ku al'umma ne Muhammadu lalle wannan alqur'ani inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila yana bayyana wa banu isra'ila aksar alladhi hum fihi yaktalifun mafi yawa yawan abin da suke sabani a cikin sa na al'amarin addini lalle wannan littafi na alqur'ani banu isra'ila sun yi sabani a ciki suka zama kungiyoyi sashin suna sukan sashi kamar yadda wannan al'umma su ma suka rarrabu suka watse kungiyoyi daban-daban daban suna ta fada da juna wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin wannan qur'ani ya zama shiriya da tausayi da jin kai ga mu'minai gaba daya wannan ayar abinda take bayani shine a kamar da Imam Razi Allah masa rahama yake faɗa yace lamma atammal kalama fi ithbati albad'i wal ma'adi yayin da Allah ya gama zance akan maganar tashin kiyama fara duniya da tashin kiyama sai ya magana akan abin da ya shafi annabta da kuma abubuwan da suke tabbatar da annabcin annan Muhammad sallallahu Alaihi sallama. Daga cikin abin da yake tabbatar da samuwar annabtan manzon Allah shine samuwar wannan alkur'ani don shi ne mafi girman mu'jiza gare shi. Allah ya ce, lalle wannan ya mana bayanin wannan alkur'ani da yake cikin mu'uzuzuzi ne na manzon Allah sallallahu Alaihi sallama. Yana yin kissa, yana ba da labari, yana bayyanawa ga banu Isra'ila wanda suka ɗauki attaura wanda suka ɗauki linjila aksar al'ashiya illazi ikhtalafu fiha da yawa yawa mafi yawa yawan abinda suke sabani a ciki kuma ƙur'anin dai ya yi musu bayanin hanyar daidai ya nuna musu abinda suka yi sabani a kai ɗin can ga daidai ɗin ga na kuskure daga cikin abinda bani isra'ila suka yi sabani ɗin أكثر الذي هم فيه يختلفون أكوي لمن النبي إيسى يهودا واسن كافر كده النبي إيسى بس يدد الشيبا كجوا تما قنا أي كون سن يهودا أكو ai kuna jin labarin yahuda ko to wallahi malam duk inda ba yahude yake bai yadda da kirista ba amma yau ku duba munafurcin duniya yadda aka yi alliance aka hada baki yanzu isra'ila nan da suke ta kashe falastinawa Allah ya mana maganin su Allah Allah Allah ka nuna mana gajiyawar isra'ila yanda suke kashe mu suke kashe addini suke kulla sharri ya Allah da su da masu taimakon su da masu goyon bayan sa goyon bayan su Allah kai mana maganin su yanzu ka duba kirista yadda suke murna suna jin daɗi sauran kafiran duniya wanda ba yahudawa ba suna jin daɗi ana kashe musulmi to su ba waɗannan yahudawan fa ba su ma yarda da annabi isa ba kiristancin ma ba su yarda da shi ba annabi isa ɗungurin gumɗinsa sun kafirce da shi ba wannan kaɗai ba jama'a ku ji sirrin yahudawa ba waɗanda suka yi wa Nana maryam ƙarya da ƙazafi irin yahudawa suka yi taimata sharri Nana maryam ɗin nan fa ita ce mahaifiyar annabi isa amma a rubuce-rubucen Yahudawa maganganu marasa kyau wasu ma ni ba zan iya faɗan su a baka ba wallahi suka yi ta faɗa akan Annabi Isa amma yau Kirista sai ce yana ma daga tutar Isra'ila ba yana ma goyon da yake jahili ne shi baka san ba wancan din ma da yadda yadda yake faɗa da musulunci kai ma bai yarda da kai ba amma wai min babi ka rage yawan abokin gaba ka dan haɗu da wani ko da makiyinka ne yanzu musuluncin aka sa wa kafan zuka shi ake so a gabayan shi a duniya in sun gabayan mu a tunanin su sai kuma su dawo su ta fada a tsakanin su ko sun gama da musulmi sai sun yi fada a tsakanin su ƙarya ce to ballantana ma ba su isa su gama da mu ba mu ne za mu gama da su da ikon Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah ta'ala ko yanzu ba mu gama da su ba wallahi sai jikokin mu sun barar da su da ikon Allah da tutocin su na banza na ƙarya azzaliman mutane makiya Allah a duniya ba inda ake zalunci irin Isra'ila yadda suke zaluntar musulunci da musulmai. Falastina wannan malam kashe suke kamar awaki. Duniya tana kallo kasashen larabawa masu arziki da dukiya suna kallo ba su isa su yi magana ba. Har yau har gobe na gaya maka kullum barin bam ake ana ta kashe. Allah ne kawai ike rike da su yake ci gaba da kula su. Ya suke cin abinci Allah ya bar kansa ne. Asibitocinsu an dammare. sai a samu asibiti yana da mutane mutum dubu kaza a sake masa bom da jarirai da ƙananan yara da masu haihuwa sai dai ka rinka ga ana ɗauko mutum a gutsutsure wallahi abin da isra'ila take kenan kuma ana amerika tana ba ta taimako faransa tana ba ta taimako ingila suna ba ta taimako duk waɗannan manyan ƙasar da kuke gani taimakon isra'ila take ta kashe musulmi sai kuma su dawo waɗannan su ce wai su ne suke son mu wai waɗannan ƙasashen wai su ne za mu dawo mu ce wai za mu haɗa kai da su wai za su taimake mu wallahi ba za su taimake ku ba ai matsalar ku guda ɗaya tunda kuna sallah ai zancen ku ya ƙare in kuna so su haɗu da ku ku daina sallah amma matuƙar kuna sallah to burin burin ne to sun yi saɓani suka yi ta zagin annabi isa suka yi ta yi wa uwarsa mahaifiyarsa ƙarya su kuma nasara kwabar da suka yi sai suka ce to ai annabi isa ma Allah ne su kuma su yahuda ba su yarda da annabi isa ba su kuma nasara suka zo su kuma sai suka gaba ɗaya ma suka ce to ai Allah ne ma ai ina Allah ne suka ce isa ne Allah wannan fa shine kirista fa da kake ji ana cewa kirista abin mamaki yanzu ruwan saman da ake sauka mana annabi isa yake saukawa yanzu arzikin da muke samu isa yesu almasihu yake saukan mana anya kiristocin nan ku sun san ma meye ma'anar kirista gaskiya ana jin musu gane ba yesu almasihu allah yesu almasihu a'a ba allah bane yesu almasihu ba allah bane وقالوا اتخذ الرحمن ولدا kuma ba dan Allah bane Yesu almasihu dan Allah ka ji tifka da warwara ka ce Allah kuma ka ce dan Allah to ne za a dauka wasu ce Allah ne wasu ce ibnullahi ne kaga wanda suka ce dan Allah ne to akwai Allah kenan babba amma kuma suka yi kwaba sai suka ce Allah kuma yana da da waye dan Allah Isa Allah ya ce sun ce yana da ɗa laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الله يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله بيعيفا با ولم يولد بيعيفيش با ولم يكن له كفوا أحد بيد ساعة كفو شين ساعة كني أبوكي bai da shi bai haifa ba ba haife shi ba to kaga nan muka sha bambanci mu da kirista su sun ce isa dan Allah ko kuma su ce Allah ne shi mu kuma mun ce Allah shi kadai ne bai da da bai da mata bai da aboki bai da bai shi kadai ne shine as-samad ake nufin nufatarsa da bukata shi kadai ne bambancin islam da kafirci kenan da sauran addini to ya wani zai zo ya ce wai ne waɗannan waɗannan wai duk ɗaya ne da musulmi da yahudawa da kiristocin nan su ma ai abin duk ɗaya ne fa ƙarya kake yi ba duk ɗaya bane ba duk ɗaya bane yaya wani zai ce wani dan Allah ne ka ce duk ɗaya ne Allah bai da da da ka sai alqur'ani sai ya zo tsakiya dan yayi musu bayani akan sha'anin annabi Isa Allah ya ce innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah Masihu, Yesu almasihu ɗin nan fa, Isa ne ɗan Maryam ba ɗan Allah ba, ka ji Ƙur'ani, ɗan Maryam ne ba ɗan Allah ba, Maryam ɗin nan tana nan ‘yar gidan Imrana. An san inda ta rayu, an san girmanta, an san yarintarta, an san lokacin da ta ɗauki cikin annabi Isa nan, an san ta. Ba abin da Ƙur'ani bai yi bayani ba a cikin suratu Maryam. Fa hamalatu fanta bazat bihi makanan makanan qasiya فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي الصبية قال إني عبد الله النبي إيسا ده كان سيتي إني عبد الله نباوا الله نبا دان الله بني با آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون da kansa yayi bayani yace shi ba dan Allah bane qala inni abdullah ina yan kiristan duniya Isa Yesu almasihu ya ce, Ni bawan Allah ne, ashe Isa ba ɗan Allah ba ne, ni bawan Allah ne. Allah ya bani littafi, musulmi sun yarda cewa annabi Isa yana da littafi. Ya ba shi linjila, ya ce, Waje alani nabiya but, musulmi suka ce, Eh annabi ne, Allah ya sanya shi ya zama annabi. Kuma ka duba wani abin mamaki sai ce wa barran bi walidaci, ni ɗin na fa mai biyayya ne wa uwata. Wa ya faɗi wannan Isa, alaihi salam ya ce ni mai bin uwata ne a'a ya za ku ce shi dan Allah ne ya za ku ce shi Allah ne ya ce ni ba mai girman kai ba ne ni ba shakiyi ba ne ya ce amincin Allah ya tabbata gare ni wa salamun alayya yau mawulitu mai fassara yau mawulitu ya ce ranar da aka haife ni ashe haifarsa aka yi ashe akwai tsohuwar da ta haife shi wa yau ma'amutu ha da ranar da zan mutu ashe zai mutu Allah ne zai mutu ya za Allah ya mutu wa yawma ubatu hayya da ranar da za a tashe ni a raye a ashe annabi Isa ya yadda za a tashe shi wai kirista suna ina suka manta da waɗannan maganganun gaba daya ku zo ana kada muku ganga kuna cewa Yesu almasihu Allah yaya haka ku ji wa'azi ku tuba ku zo ku yi kalmar shahada ku yi islam true religion pure religion babu tifka da warwara ba, ba cin karo to Allah ya sako da alkur'ani ne jama'a don ya warware wannan saɓanin da suke yi tsakaninsu innamal masihu in ji Allah isa ibn maryam isa ne ɗan maryam wa kalimatuhu kalmar Allah ne alqaha ila maryam wa ruhun minhu Allah ya ce ya qussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yaktalifun sama fiye da yadda suke yin saɓani don a nuna musu cewa lalle alkur'ani ma ya yi bayani bayani bayani bayani ina ma da waɗannan mutane sun zo sun karanta alkur'ani samu karuwa malam mai Allah ya ce وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين Allah ya ci gaba da bayani akan wannan Qur'ani wa innahu lahuda lalle shi wannan alqur'ani shiriya ne wa rahma tausayi ne lil mu'minina ga masu imani da Allah da masu imani da shi wannan sifatun ukhra ne min sifatil qur'an daga cikin sifofin alqur'ani hudan daga cikin sifofin alqur'ani rahma ga waye ga masu ainihin wato imani da Allah imani da shi alqur'ani kuma lalle wannan alqur'ani hidaya ne Allah ya ce mun sanya shi shiriya ne yana shiryar da mumine zuwa hanya ta kwarai idan baka gane ba kai mumini baka da littafin da zai dora ka a hanya ta kwarai irin Qur'ani shi yasa wallahi kar ku yadda su raba ku da Qur'ani kar ku yadda su raba ku da wa'azin Alqur'ani kar ku yadda su raba ku da koyarwar Alqur'ani kuma kar ku daina karanta Alqur'ani a makarantunku kuma kar ku bari ƴaƴanku ba su haddace Alqur'ani wallahi alheri yana cikin Alqur'ani nasarar mumini yana cikin alkur'ani shiriyar mumini yana cikin alkur'ani da haka mu ba mu da wani littafin da ya fi alkur'ani kuma ba wani wanda zai kawo mana wani abin da ya fi alkur'ani ya ce mana ya fi shi wallahi ba mu da shi shiriya ne tausayi ne ga waɗanda suke ainihin wato masu imani akwai afuwa a cikin alkur'ani akwai gafara daga Allah a cikin alkur'ani kuma abu mamaki ya keɓance shiriyarsa da tausayinsa da ramarsa ga masu imani limada li'annahum humul ladina amanu bihi to saboda mu'minai din ai su suke imani da shi tunda suke imani da shi kuma zai zama rahama gare su zai zama jin kai gare su manzo Allah ya ce wannan alqur'ani zai zama to shafi'an li ashabihi zai zama mai yin ceto ga ma'abuta karanta shi ranar alkiyama ga waɗanda suka gaskata shi alqur'ani ga waɗanda suka yi amilu bi awamirihi suka yi aiki da umarnin alqur'ani washanabu nawahiyahu suka hanu akan hanin alqur'ani wa tabbaqu ala anfusihim ahkamahu suka tabbaka hukunce-hukuncen Qur'ani akan kansu da ladabban Al-Qur'ani da shari'o'in Al-Qur'ani sannan Allah ya bayani cewa me إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ya kai wannan annabi lallai ubangijinka ya qadi baina bani isra'ila alladhina ikhtalafu fima bainahum ikhtilafan kabira wannan alqur'ani yana mana bayani lalle ubangijinka a kiyama sai yayi hukunci tsakanin bani isra'ila da suke sabani a tsakanin sabani mai tarin yawa Allah zai musu hukunci bi hukmi al-adil hukuncin Allah na adalci ranar kiyama kamar yadda zai hukunci tsakanin su da wasun su zai yi sakayya ga wanda ya kyautata ya bashi gidan aljanna zai yi sakayya ga wanda ya munana ya kai shi gidan wuta wa huwa shi subhanahu wataala Allah shine al'azizu allazi la yughalabu wanda ba a rinjayarsa al'alimu mai ilimi bi kulli shay'in fi hadal wujudi ya san komai a wannan duniyar gaba ɗaya wannan fa'un ɗin da yace fatawakkal ala Allah me yace kuma فتوكل على الله haka dai إنك على الحق المبين to da haka ya manzon Allah kai dogaro ga Allah fawud amraka ila al-aziz al-alimi wahda me da al'amarinka ya Muhammadu zuwa ga wannan Allah al'azizu al'alimu shi shi kadai, kai tawakkali ga Allah, ka dogara ga Allah, kai ma bawan Allah ka dogara ga Allah, duna siwahu, kakka nemi wani ba Allah ba, kakka riƙe wani ba Allah ba. Ka isar da saƙon Allah, Allah shi zai kare ka, innaka alal haqqil mubin, lalle kai kana kan gaskiya ne bayyananniyar gaskiya. wannan ta'alilun ne litawakkuli ala Allah wahda dalilin dogaron da zaka yi wa Allah akan Allah shi kadai shi buda kai kana kan gaskiya wadda take mabayyaniya tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ya kai annabi kai ma mai sauraro ka dogara ga Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah shi kadai ya kamata ku dogara in kun mu'mine ne wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai ga Allah kadai suke dogaro me ake nufi da tawakkali kai da duk abin da ya same ka Allah ne na alheri ko na sharri kai da shine zai kare ka kai da shine zai taimake ka shine zai baka in baka samu ba wallahi shine karka yadda ko wani mai bayarwa ba Allah ba kar su hada ka da wani ba Allah ba kar su ce ka rike wani ba Allah ba wallahi ka rike iska ka rike shirme amma duk wanda idan ka maka Allah ya ce ga Allah kama ya baka dahir ya baka tabbas ya baka garanti duk wanda i baka wani ba Allah ba wallahi ƙarya ya baka baka da bambanci da wanda ya rike iska kaga yanzu hannu na haka na da iska tana ina babu shirme ne muje muje muje muje إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
na'am na'am وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون na'am وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
duka waɗannan bayanai gobe insha Allah ta'ala a kansu za mu tashi abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman afuwar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh